يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wanda littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kan mu mance muna cikin kitabul aiman wan nuzur yau muna 29 ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama da 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan goma miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun tsaya akan hadisi na hadisin sabit bin dhahak hadisi wanda yake da lamba ta goma sha takwas a wannan bugu قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه قال رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد قال المؤلف قال المؤلف عن ثابت بن الضحاك an samu wannan hadisi daga thabit dan dhahak wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace wani mutum ya sha alwashi ya ɗau addawali a zamanin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama a bisa ya yanka raƙumi a wani wuri wanda ake cewa bawana. Bawana wannan wani gangare ne wanda yake kusan yambo kuma gab da yake da suna gaɓar ruwan kogin maliya wannan shine ake cewa bawana. Uh, nam kinan ya sha alwashi ya sha alwashin cewa zai yanka wannan raƙumi a wannan wuri ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam ya shaidawa manzala sallallahu alaihi wasallam fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salahu fa qala sai zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya iya yanka wannan raƙumi a wannan wuri? Fakala, mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce mishi, halka na fi hawa sanin yu'ubat a cikin wannan wuri da ka sha alwashin za ka yanka raƙumi, akwai wani gumki wanda ake bautawa? Kalala ya ce mushi a'a babu wani gumki wanda ake bautawa. Kala fa halka na fi ha'idun min a akwai wata sallah da mutanen jahiliya suke yi a wannan wuri a je a taru a yi wata sallah faƙala la ya ce a babu wannan faƙala aufi bi nazarik Rosala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika alwashin da ka sha fa innahu la wafa'a li nazarin fi ma'siyatillah domin babu cika alwashi alƙawali game cikin sabon Allah madaukaki idan mutum yayi ya sha alwashi ya saba Allah kamar yadda muka gani a hadisin Aisha to wannan babu cin wannan alwashi ba a zartar da shi wala fi qati'ati rahimin hakanan ba a zartar da alwashin da aka sha ko aka dauka game da yanke zumunta kace ai na sha alwashin cewa har abada ba zan kai wa wani ba zan sadar da zumunta tsakanina da wani ba dalilin wata matsala da ta shiga tsakanin wannan ba a zartar da wannan alwashi wala fi ma la yamlik ibn adam hakanan babu alwashi game da abin da mutum bai mallaka ba ka ce misali in Allah ya sa na samu kaza sai na yi sadakan miliyon kai kuma ko jika ɗari ba kada a ga wannan bai yayuwa abu ne wanda alwashi ne na mutum ba zai iya cika shi ba قال رواه أبو داود والطبراني إمام أبو داود الإمام الطبراني سكفتد وأن حديث رحمهم الله واللفظ له وأن كما لفظنا إمام الطبراني وهو صحيح الإسناد إسناد شكما إن قنتشيني وله شاهد من حديث كردم عند أحمد وأن حديثنا دا شاهد حديث ديكي مارا مي بايا daga hadisin kardam a wajen imamu Ahmad a cikin musnad rahimahullah kuma hadisi ne wanda imamu albani ya ingantar da shi a cikin al-mishkat kalkashin hadisi na 4,337 قال المؤلف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rajulan qala yawm al-fath wani mutum ya fadi a ranar da Allah madaukaki ya ba manzon sallallahu alaihi wasallama da musulmi nasara akan bude Makka ta kasance gari ne na musulmi bayan ta kasance kafirai Qurayshawa suke mulke da ita yace ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, inni nazartu in fataha Allahu alaika makkata, ni wana sha alwashi, idan Allah maɗaukaki ya buɗe ma makka, an usalliya fi Baitul Maqdis, cewa zan yi sallah a masallacin Kudus. Faƙala, salli hahuna, Zala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ka yi sallah a nan, iya nihin masallacin harami Ka'aba. faƙala salli hahuna fasa'alahu hallau ya sake tambaye shi faƙala salli hahuna ya ce kai sallah a nan fasa'alahu ya sake tambaye shi gami na uku faƙala fasha'anuka idan to kai ka sani yanzu nan tun da dai na ce ma ikaza ikaza kana ganin yanzu kana da zaɓi ko ka je can ko ka yi kai dai ka sani rawahu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi wa abu dawud da imamu abu da da sahahul hakim imamu hakim ingantar da wani hadisi wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an an samu wani hadisi daga abu sa'idin al-khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi kala yace la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a ƙulla sirdi da sunan bulaguro don a je wani wuri a yi ibada sai a wurare masallatai guda uku rak haka mazala sallallahu alaihi wasallam nan babu zancen zuwa kaulaha babu zancen zuwa kusa babu zancen zuwa ina don dai a je kawai wuri a yi bauta a yi ibada da sunan a ƙulla kayan bulaguro a yi shirin bulaguro ko a hau mota ko mashin ko jirgi a je wani wuri da sunan bulaguro ba a yin wannan sai a wurare guda uku kamar man yanda mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi masjidil haram mutum zai kulla sirdin bulaguro kuniyar bulaguro ya hau abin hawa ya tahi masallacin ka'aba masallacin harami ya yi ibada wa masjidil aqsa haka kuma da masallaci na Jerusalem, masallacin Kudus, shi ma mutum ya samu wannan, wa masjidi kuma da masallaci na na manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. To wannan ya halitta mutum ya yi shirin bulaguro domin ya je ya yi nau'i na wata ibada a wannan wuri. Saɓanin haka nan to bai halitta ba mutum ya ta yanzu a wannan zamani ka duba ka ga yadda miliyoyin mutane ko ɗaruruwan mutane suke tunturundo a wurare wanda za su je da sunan bauta abinda kuma ga shi ƙararra manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a haka nan ƙala rawahu ahmad mutafaqun alai wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wal lafzu lil Bukhari kuma lafzun wannan na Imam Bukhari ne wa an Umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala qultu ya rasulullah yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjid al haram ni na sha alwashi a lokacin jahiliya in yi itikafi dare guda a cikin masallacin harami kala ya ce bawa fifin bi nazari ya ce ka cika alwashinka mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi domin a nan a lokacin jahiliya ya yi sha wannan alwashi inni nazartu fil jahiliyyati an atakifa laylatan fil masjidil haram domin masallacin harami masallaci ne wanda shari'a kuma ba wani nau'i bane na ibada zai na jahiliya a itikafi ne zai nan bayan musulunci ya halatta ya je ya yi wannan itikafi na dare guda kawo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka cika wannan alwashi naka yanzu muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وزاد البخاري إمام البخاري يددى رحمه الله في رواية فاعتكف فاعتكف ليلة كجي كي اعتكافي دري غدا كما شيني معنى فأوفي بنظرك كتك الواشنك قال المؤلف رحمه الله كتاب القضاء bangare wanda yake bayanin alƙalanci ko hukunci. Sheikh Abdullahi bin Abdurrahman Bassam ya yi taliki akan manuha ga menene alƙalanci ko hukunci qala alqada'u bil maddi lugha qada kinnan da ja alif kan dad da wannan qada a cikin halshi na larabci shine ihkamul amri kwarewa akan abu wal farag min da kare shi nan kai kware akan shi kuma ka kare shi qala ta'ala Allah madaukaki na cewa faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini Allah madaukaki ya gama ya kware halittar sammai a cikin rana guda biyu a cikin yini guda biyu yani ahkamahunna wa faraga minhunna ya halice su ya kware su kuma ya kare su wa fi shar'a munha da qada a cikin alƙalanci a shar'ance tabyinul hukmi ash-shar'i shine bayanin hukuncin shari'a wal ilzamu bihi kuma da lazumtuwa da shi wa faslul khusumat da raba girgingimu da hadace hadace tsakanin mutane wannan shine ake fadin arkeni da alƙalanci ko kuma hukunci a shar'ance wal aslu fil qada'i wa mashru'iyyatihi al-kitab was sunna wal ijma' wal qiyas asli tushe na alƙalanci da shar'antar da shi alƙur'ani ne da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu da haɗuwar ra'ayin malamai gaba ɗaya kuma da ma'auni ƙiyasi akan wani hukunci fa ammal kitabu game da alƙur'ani mai girma fa misal qawlihi ta'ala kwatamcin fada Allah madaukaki da yace fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa kai hukunci tsakanin mutane kuma kakka bibi san rai kakka so san ranka a cikin wannan hukunci da za ka yi tsakanin mutane ko da dai husuma ce tsakanin 'yan uwanka da wasu wa qawluhu wa nihkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su da abinda Allah madaukaki ya sabkas na hukunci wa ghairi wa ghairuhuma da wani wasu ayoyi daban wa amma sunna fa kathiratun game da sunna suna da yawa wa minha ma jaa fi sahihain abinda yazo a cikin sahih bukhari da muslim an amr bin al-as daga amr al-as an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi suka tabbata a gare shi annahu qala idha ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idha ijtahada fa akhta falahu ajrun Mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Idan alƙali ya yi ƙoƙari ya nace a kan neman gaskiya, akan dacewa da hukuncin Allah da manzo fa asaba kuma ya dace da wannan hukunci falahu ajrani iya da lada guda biyu lada na dacewa da hukunci abinda Allah ya so da hukunci shine ya faɗi ko manzo sallallahu alaihi wasallam kahin haka nan yayi ta kokarin gano wannan hukuncin haka yake to wannan iya da lada lada guda biyu kenan lada na kokarin gane hukuncin sannan kuma lada na biyu nazartar da wannan hukunci kamar yadda Allah madaukaki ya umarni ko manzo sallallahu alaihi wasallam wa idha ijtahada idan kuma yayi ta kokarin neman gane gaskiya fa akhta'a ya kuskurewa wannan gaskiya falahu ajr iya da lada guda lada na kokarin neman fahimta domin yayi ta kokari ba sarran shebi ba a'a neman dacewa ce yi da hukunci kuma ya kuskure wa ajma al muslimuna masu musulmi gaba ɗaya sun haɗa kai ala mashru'iyyati akan cewa hukunci ko alƙalanci abu shari'a ce wa yaqtadihi al qiyasu kuma qiyasi ma ya bibi wannan fala tastaqimu al ahwalu illa bihi halin mutane ba sa daidaita sai da hukunci inda babu hukunci kowa sai ta asa ya tafargazar shi ba abin da ya dame shi to amma in ka san idan kai abu kaza ga abin da za a ma na hukunci za ka bar wannan abu ko kuma akwai wani ramko da za ka yi a kan shi sai zaman to kiyasi ma ya tayi akan haka nan wa huwa fardu kifaya kuma hukuncin alƙalanci farilla ce wadda idan wasu suka tashi suka nemi ilimin alƙalanci to ya sabka akan sauran zunubi ya sabka akan sauran al'umma wanda ba su tashi ba suka nemi wannan ilimi kenan ba kowa bane zai zama alkali ba nema ba kowa ya zama alkali an nema dai wasu su kasance nam anan karshen talikin malam ya kare qala al-muallif rahimahullah an buraidata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-qudatu thalathatun ithnan fi an-nar wa wahidun fil jannah رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم قال يجي an samu wannan hadisi daga Buraida wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alqalai kashi guda uku ne biyu daga cikinsu a cikin wutar jahannam ɗaya ne ke aljanna cikin wannan uku kinan biyu suna wuta ɗaya na aljanna sai mazala sallallahu alaihi sallama ya fara ambata wanda yake aljanna saboda babi ne na zazafawa da kira mutum ya kasance daga cikin yan aljanna kai ya kasance daga yan wuta domin aljanna ita ce alkhairi wuta kuma sharri ce sai ce rajulun arafa alhaqa mutumin da ya san gaskiya ya yi ilimi ya san hukumci abu kaza Allah haka ya ce hukumci kaza haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo ya yi aiki da wannan gaskiya arafal haqqa ya san gaskiya faqada bihi kuma ya yi hukumci ya yi alƙalanci da wannan gaskiya fa huwa fil janna to wannan alkali iya cikin aljanna kusuma ce tsakanin wani da wani kowa ya zuba bayanin shi kuma aka san inda gaskiya take alkali ya gane lalle wannan wane yake da gaskiya kuma ya bashi gaskiya to wannan iya aljanna wa rajulun arafa alhaqa kuma da alkalin da ya san gaskiya falam yaqdi bihi kuma bai yi hukunci da shi ba wajara yayi zalunci ya karkata ya zuwa wanda baya da gaskiya ya bashi wannan gaskiya fa huwa finnar to kuma iya cikin wuta kuma wannan zamani abinda ake cikin shi kenan zaka ga saboda dukiya ga wanda yake da gaskiya amma mara gaskiya idan ya bada dukiya ko kuma iya da wani wanda za a fari zai fadi aji ko iya da wani matsayi zaka ga za a bashi gaskiya alhali baya da wannan gaskiya to alƙalin da ya irin wannan hukunci ya san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iya cikin wuta wa rajulun lam ya'rif al-haqqa kuma alƙalin da bai san gaskiya ba bai bayar da ilimin gaskiya faƙaza linnasi ala jahali yawa mutane hukumci a bisa jahilci bai san wannan hukumci ba fa huwa finnar haka nan shi ma iya cikin wuta wannan akwai akwai nuni na taka tsantsan cewa alƙalai dole su kasance masu ilimi dole su kasance masu adalci kuma su yi hukunci da abin da suka sani na gaskiya wannan zai sa su kasance 'yan aljanna kuma in ba haka ba to makomarsu wuta wa yazu billah wannan hadisi rawahul arba'a ashabu sunan su guda hudu suka fitar da shi imamu tirmidhi da abu dawud da nasa'i da ibnu majah kuma sannan imamu hakim ya ingantar da wannan hadisi قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhar a cikin wata ruwaya wanda wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi ce man waliyal qada'a aw ka man waliyal qada'u faqad dhubiha bi ghairi sikki wanda aka dora mai alkalanci aka nada shi alkali to an yanka shi ba tare da wuka ba amma an samu wani garshi-garshin wani abu wanda baya da kai an yi tagoga a wuyan shi sai da aka yanka shi anan kuma ana nihin alkalin da aka dora shi ba tare da ilimi ba domin mun ga shugaban alkalai wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kenan ba aibi bane ba to amma kuma dole ne mutum ya kasance mai ilimi kuma wanda zai adalci a cikin alkalancin shi in ba haka ba to in ya karba kamar yanda an yanka shi ba da wuka bane ba rawahu ahmad imamu ahmad ya fitar da shi wal arba'atu da ashabu sunan wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya ingantar da wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban wa anhu radiyallahu anhu an samu wannan hadisi halau daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata a garshe ce, Innakum satahrisuna alal imarati wa satakunu nadamatan yawmal qiyama fa ni'matil murdi'a wa bi wa bi'sati al-fatima wa bi'sati al-fatima rawahu al-bukhari manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle za ku yi kanacewa ku yi kwadayin a baku mulki a baku shugabanci haka zamanin wannan da muke ciki bal ma zamanin wannan ya yi muni domin shugabanci yanzu da dukiya ake neman shi kuɗi za ka sa ka nema kana nihin idan ka samu wannan shugabanci ka ci riba a kan kuɗin da ka bada zamanto ka samu nau'i na ka samu gona kaka wadda za ka yi ka ratar dukiya kawai a wajen mutane ko ƙarƙashin wannan mulki na shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbat za ku yi ka kwaɗayi ku yi ka nacewa a bisa shugabanci wasa ta kunu nadamatan yawmal qiyama kuma wannan shugabanci zai kasance muku ranar kiyama nadama ce domin idan ba ku yi adalci ba ba abin da za ku iske sai abin da zai sa ku nadama dan me ma kuka yi wannan shugabanci a nan duniya ina ma a ce ba ku shugabanci kowa ba sai kanku fa ni'matul murdi'a to madalla ga wadda ta shayar da nono wa bi'satul fatima kuma tir da wadda ta yaye domin shi shayar da nono alkhairi ne amma kuma yaye yanke yaro ne daga nono daga shin daɗin da yake ji na uwa yanzu babu shi an yaye shi nam rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wannan hadisi iya mana barazana akan neman shugabanci bai dace ba mutum ya ce shi ne zai nemi shugabanci da karan kanshi in mutumin kirki ne mutane za su nema ya kashe ya kasance musu shugaba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi shugabanci ka ku bashi domin inda ya san nauyin shugabanci inda ya san zai iya rike amana nauyin da yake kan shi wanda Allah madaukake ya dora mishi na nauyin al'umma wallahi da bai nema ba da duke shi koda koda an nema yayi da bai yarda ba shi yasa muka ga manyan manyan malamai na da sun yi ka tserewa mulki shugabanni za su neme su a kan su dora su akan wani tafarki mulki shugabanci sai su zamanto sun kiya na'am na'am na'am shine shine murdi'a wanda ya zamanto adali wanda yake da ilimi wannan kuma wanda ya zamanto azalimi na'am قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عنه an samu wannan hadisi daga amr dan as wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul idha hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه wannan hadisin ga ya can kusan rabin shi mun karance shi shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan alkali ya yi hukumci ya yi ƙoƙarin gane gaskiya a wannan hukumcin shi kuma ya dace da wannan gaskiya falahu ajran iya da lada guda biyu lada na ƙoƙarin gane gaskiya guda lada na biyu na dacewa da wannan gaskiya wai ga haka mafashtahada idan yayi hukunci yayi ta ƙoƙarin neman gane gaskiya thumma akhta'a sannan ya kuskurewa gaskiya falahu ajru iya da lada na ijtihadin shi na neman gane gaskiya muttafaqun alai wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi قال المؤلف رحمه الله وعن وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال ان سمو wannan hadisi daga Abu Bakra wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi na cewa la yahkumu ahadun bainan nas wa bainas sunaini wa huwa ghadban kaddayanku kad a saki a samu wani daya da zai yi hukunci tsakanin mutum guda biyu ko hiye da haka nan alhali iya cikin hali na hushi domin hushi na fitar da mutum daga hankalin shi na fitar da mutum daga yanayin shi idan ya yi hukunci zai yi hukunci akan wannan shi yasa duk lokacin da alkali ya ɗau zahi aka ga ya hasala to wannan hukunci kamata ya dakata shi ko alkali ne ko jushi ne ko wane ne idan ya zama to an ga ya fusata to bai dace bai yi hukunci domin zai yi hukuncin a halin da yake ciki na hushi kuma shi kuma hushi ne halin hushi ba yanayi ba ne ba na alkhairi wanda zai mutum zai iya tsayawa ya tantance gaskiya ya yi aiki da gaskiya zai yi kokari ne zartar da mulkin shi ba wai abin da yake na shari'a ba shi yasa aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a mai hukunci kai ya hukunci tsakanin mutum guda biyu ko fiye da haka nan a halin da yake cikin fusata wa ana ali radiyallahu anhu anhu an samu na hadisi daga ali bin abi talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي لأول للأول حتى تسمع كلام الآخر وسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه بن المديني وصحاه بن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم حديث قال رواه الحاكم تعليق بيدوغن تعليق تخريج شبا نعم علي رضي الله عنه yace manzala sallallahu alaihi wasallama yace idan mutane guda biyu nan rajulani min babu taglib ba sai mazaje ba maza da mata ko mata biyu ko maza biyu suka nemi suka je wajen alƙalanci tsaka wajenka fala taqdi lil awwal hatta tasma kalam al akhar kadda kai hukunci ka saurari mutum ɗaya kai hukunci akan maganar shi har sai ka saurari maganar nabi fa sawfa tadri kaifa taqdi idan kai haka nan to ka san yaya za kai kai hukunci domin wani ya iya magana in ya laulayo magana zai za kai kamar shi yake da gaskiya shi yasa ɗan magana suke cewa maganar mutum ɗaya daɗi gare ta domin da ɗaya duniya in ba adalcin mutum ya kai adalci ba bayyawa wani laihi ya ce ga laihi na kuma alƙalanci ya je a zai ta ƙoƙarin nuna laihin wancan a kan shi ba laihin da yawa wancan ba shi yasa idan za ka yi alƙalanci to ka saurari magana wanda suka je neman hukunci ka saurari kowa sannan anan za ka ɗau matakin da za ka yi alƙalanci kala ali fama zultu qadiyan ba'd yace bin gushe ba alƙali bayan wannan magana qala rawahu abu daud wa tirmidhi wa hassanahu al-shaykh al-albani rahimahullah fi sahih al-jami' nam ina baki wannan ruwaya rawahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa hassanahu imamu abu daud da imamu da imamu ahmad da imamu abu daud da imamu tirmidhi suka rawaito wannan hadisi kuma imam tirmidhi yace hadisi ne hasan wa qawahu bin al-madini muhammad bin al-madini ya karhofar da wannan hadisi wa sahahu ibn hibban ibn hibban ya ingantar da wannan hadisi walahu shahid iya da hadisi wanda yake mara mai baya inda al-hakim wajen imam hakim min hadisi bin abbas radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi قال المؤلف رحمه الله وعن أبي وعن أم سلمة رضي الله عنهما عنها عفوا قالت an samu wani hadisi daga ummi salama ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi yake cewa innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd wa aqdi lahu ala nahwi ma asma' min faman qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'an فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه وزال صلى الله أم سلمة وجد الله تكار تبتا أغريت تتشي من زال صلى الله عليه وسلم يتشي تبت كنا كي كوكينكو لجنجمونكو يزوى غريني أكي كارا فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض بيوا daga cikinku akwai gwani wanda zai iya kawo hujja da abin da aka mishi ko da laihin da aka mishi a kan shashi a san wasu Allah maɗaukaki ya ba su iya magana in dai ka saurare su to ko da ba su da gaskiya ka ga alamar cewa su suke da gaskiya zaƙin halshe da ɗimi ala nahwi ma asma fa aqdi lahu ala nahwi ma asma kuma ummai hukunci a bisa gwalgwadon abin da na shi wannan na nuni akan cewa mazala sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba da ya san gaibi da ka zo kana ƙarya zai ce a'a bari tsaida anan ƙarya ce kake amma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum da iya magana shi zai zo ya kawo ya in yi hukunci a bisa gwalgwadon abin da na ji na hujja ala nahwi ma asma min faman qata'tu lahu min haqqi akhihi duk wanda na yanka mai wani abu na haƙƙin dan uwan shi ba nashi ba shay'an فإنما أقطع له قطعة من النار تثبت نا yanka mushi wani yanki na wutar jahannam ina wannan hadisi na nuni cewa ba ko da alkali yayi alkalanci akan abinda ba gaskiya bane ba to kai in ka san ba daidai bane ba ba gaskiya bane ba zalunci ne bai halatta ba ka ci wannan abinda alkali ya ma hukunci akan shi ko da yayi domin ka san zalunci ne ba gaskiya bane ba amma yanzu matsalar inda take mutum nema yake da kudin zaluncin wannan a bashi a bashi haƙƙin wani a cuci wancan da kudi qala rawahu bin hibban muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa an jabir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jabir da abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منزان الله wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa kaifa tuqaddasu ummatun la yu'khadhu min shadidihim li da'ifihim ta yaya ne wata al'umma za ta tsarkaka bayan ba a ɗauka haƙƙi daga mai ƙarhin su mai tsananin su a ba wanda haƙƙin wanda ya zama to mai rauni ne ina wannan al'umma ta yaya za ta zama to mai tsarki ce rawahu bin hibban ibn hibban ya fitar da wannan hadisi wala shahid min hadisi buraida inda al-bazzar wannan hadisi ibn hibban ya rawaito shi kuma iya da hadisin da yake mara bai baya daga hadisin daga hadisin buraida wajen imam bazzar nam qala sahihun rawahu bin hibban wa sahahu al-shaykh al-albani rahimahullah fi sahih al-jami' ƙarƙashin hadisi na 4,518. Wa ana Aisha ta radiyallahu anha qalat an samu wannan hadisi daga Aisha binti Siddiq radiyallahu anha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta tace qultu qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi ƙara tabbata gare shi na cewa يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة ويلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة في تمرة قال Aisha radiyallahu anha ta ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a kirayi alkali adali ranar kiyama fa yalqi min shiddati alhisab ma yatamanna annahu yagamu fa yalqi yagamu da tsananin hisabi ya gamu da tsananin hisabi a mai hisabi mai tsanani komai sai an tantance nashi babu sassabci ma ya tamanna annahu lam yaqdi bayna ithnayn fi umri abinda zai sa shi yayi fata ina ma bai taba ba hukunci tsakanin mutum biyu a rayuwar shi ta duniya kudu ba kudu ne wai wannan wani mai adalci ne to ina ga wanda ya zamanto ba adali ba na'am rawahu sunan rawahu ibn hibban ibn hibban ya ruwaito wannan hadisi واخرجه البيهقي امام البيهقي fitar da shi wa lafzu fi tamratin yayi hukunci tsanna akan dabino ina akan wa dabino kwayar dabino kadai to ina ga dukiya ina ga miliyoyi ina ga gonakai ina ga wa kaza da kaza wa nabi bakra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan an samu wani hadisi daga Abu Bakra wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ya ce bayan da za a yi wata al'umma ta rabbanta a lokacin da suka shugabantar da wata mace al'amuransu suka sanya ta ita ce shugaba a ba ta mulki na ƙasa ko a ba ta mulki na alƙalanci ko na abin da ya kama da haka rawahul bukhari imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi dan me domin galiban mata suna da alaka atifa tahirin jaya a kansu wani lokaci ba sa aiki da ilimi wani lokaci su tare suna aiki da so na zuciya da abin da ya rinje yake rinjaye a cikin zuciyarsu na'am sai ga sha wannan zamani turawa ko da lokaci yaƙi suke tukuru na ganin cewa su ma mata sun manto shugabanni ai gwa da gwa yanda adadin maza a mulki haka suke so ai adadin mata a mulki bal ma wani wurin ya zamanto ita ce shugaba alhali su kuma a can aglabin zaben da ake zaka ga da mata kuma mata za su ci amma sai a murkushe da yake sun san sharra abu ba sa yarda zaben da aka yi a horon shi kusan zabe guda biyu duka mata suke ci amma kuma sai a yi makalkashi a burkushe a ba maza saboda sun san haɗarin abu haka amerika to amma mu nan kuma sai su zo su tila samu akan cewa a daidai da daidai za a yi Allah musta'an wa nabi maryam al-azdi radiyallahu anhu ana an samu wannan hadisi daga abu maryam al-azdi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsirayen Allah da mucin su kara tabbata gare shi kala yace man wallahu Allahu shay'an min umuri almuslimin fahtajaba an hajatihim wa faqr wa faqiruhum ahtaj ihtajaba Allah duna hajati akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi manzala sallallahu an samu wannan hadisi daga Abu Maryam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda Allah madaukaki ya bashi shugabancin wani abu na al'amarin musulmi duba ka kowanne irin shugabancewa na al'amarin musulmi ba hataja ba an hajati ya kange musu ya tarye musu bukatarsu suna bukata abu kaza alhali kalkashin mulkin shi ne kuma akwai ya hana musu wannan wa faqiruhum da ya tarye wanda ya zamanto matalaucin su ne fahtajaba Allah duna hajati to Allah madaukaki ya tariye bukatar shi shi ma ya zama to ka Allah ya sanya bukatar shi ta biya akhrajahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da Imam Tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce Sheikh al-Islam Sheikh al-Albani rahimahullah ya ingantar da shi a cikin Sahihul Jami' kalkashin hadisi na 6595 wa nabi huraira radiyallahu anhu kala an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace kala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi rawahu ahmad wal arba'atu wa hassanahu at-tirmidhi wa sahahu ibn hibban wa lahu shahidun min hadith abdullah ibn amr inda al-arba'ati illa an-nasa'i an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya la'anci arrashi mai cin rashawa wanda ya ci rashawa wal murtashi da wanda ya ba da rashawa fil hukum a cikin hukumci duma mukani Allah ya la'anci wanda zai ci rashawa akan hukumci da wanda ya ba da rashawa akan hukunci wa akhrajahu wannan hadisi imamu ahmad da ashabu sunan suka fitar da shi imamu tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi haka imam ibnu hibban ya ingantar da shi kuma iya da hadisi wanda yake mara mai baya daga hadisin abdullahi da amr a wajen ashabu sunan sai kawai imamu nasa'i ne bai fitar da shi ba wa na abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Zubair wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi a gare su kala yace qada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anna al-khasamaini yaq'adani baina yaday al-hakim rawahu Abu Dawud wa sahahu al-hakim hadisi na biyar taliki da'ifi na'am cewa Abdullahi dan Zubair wanda ya dana ta ƙara tabbata gare su yace manzala sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci akan cewa masu rigima mai rigimta guda biyu suna zama gaban alkali gaba ɗayan su dai wannan hadisi ne wanda yake da rauni da'if rawahu Abu Dawud wa da'afahu Sheikh Al-Albani rahimahullah fi da'if sunan Abi Dawud ina Imam Al-Albani ya rawanar da wannan hadisi a cikin hadisin kalkashin cikin da'if na sunan abi daud abinda muka wari daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk